وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء دين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا ولما سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المسلمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله السلام عليكم يا مسلمين muna gode ma Allah ta'ala madaukin sarki da ya kawo mu wannan lokaci mai tarin albarka a cikin wannan rana mai tarin albarka ranar litinin a 21 ga watan tara hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba da hamsin da biyar ko da arba'in da biyar ko da arba'in da biyar wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shi ne ko a miladiya ta nan bisa alayhi salam dubu biyu da ashirin da hudu a cikin wannan wata na ramadan mai tarin albarka bayan allah da ake wa gafara wannan wata allah sa da mu da kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadanda ake wa yanta a wannan wata allah sa da mu a kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka shi wannan wata an wato kowane lokaci ana gafarta ana yanta mutane dubu ɗari shida dubu ɗari shida kullum ake kirga mutane waɗanda sun tabbata yan wuta ne an rubuta su masu Allah ce an yafe masu rubuta mutum dubu ɗari shida kullum sannan idan ranar juma'a ta kama ta wannan wata awoyin da hudu na dare da rana sai Allah ce to yanzu wancan da ake yafewa kullum mutum ɗari shida mutum da juma'a ce ta cikin ramadan awoyi hudu kullum a kirga mutum dubu ɗari shida a yafe maimakon kullum to awoyin na kowace juma'a idan daren lailatul qadar ya kama kamar yadda muka ce an fara neman shiya to insha Allah shi koran nan dare in aka dace da daren ne sai Allah ce to mala'iku mutane suka aka yafe ma daga farkon ramadan wanda ake yafewa kullum mutum dubu ɗari shida in awon jama'a kullum ɗari shida ko wata awa sai Allah ce to a yi jimillar gaba ɗaya mutanen nawa ne Allah ya sani sai a ce to a yafe wasu ma yawan wannan a wannan dara saboda albarkar wannan dare idan an gama wannan iba kuma ranar idi aka ga wata sai an gan shi washe gari an je idi kowa ya fita ya ga wata ko wata ya cika ko an gan shi in an fita idi Allah zai ce to waɗanda aka yafe matun daga farkon wata da na jami'o'i da na lailatul qadari su kuma ranna a kirga yawan su wanda ba samu an yafe masu a watan ba su ma a kirga yawan waɗanda an yafe masu shi ne budget na ƙarshe kuma sai baɗin Allah ya wannan shi ne budget na ƙarshe Allah ya duk da aka yi ba yi ba da mu duk da aka yi ba a sake yi ba da mu dan na biyu rahmati Allah ya taimake mu dan na biyu rahmati Allah ba mu albarkan wannan wata mai albarka wannan wata idan ya kama an ce duk wani shaidanin aljani wanda ba musulmi ba mai tuta musulunci za kama za a daure shi duk wani shaidanin aljani wanda zai cutar da mutum ko ya bata masa addini to za a kama su a daure su sai wata ya wuce kuma an gama komai da Allah ce a kunce su kun ga duk wannan rahamomi ne na ubangiji Allah taimake mu Allah taimake duk abin da zai bata mana ibada Allah kiyaye ko shedanun mutane ko shedanun aljannu kafin shedanun su shedanun mutane suna nan su ba daure ko suna nan ya daure shedanun aljannu shedanun mutane kuma suna nan Allah kare mu da sharri masu neman su bata ibada ta ubangiji innaman nasibu mun kuma tashi yanzu aya ta Allah a rama ka gan shi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النبي زيادة للقول يذل به الذين كفروا يهلونه أعظم ويهرمون أعظم لواجه اجتمع والعفو ويروا ما أعظم له قيل لهم ذوقوا ما عليهم والأولى للقوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين ubangiji ya ce innaman nasiru lalle jinkiri a ta'khiru jinkiri da hurmata shaharin saboda alhurman wata a ɗauki wannan alhurma a kai ta ila akalar zuwa wani wata kama kanatul jahiliya ta tafa'aluhu kamar da su jahilai suke aikatawa min ta'khiri hurmatul muharrami na daga jinkirta haramcin muharram idza halla in ya saukin ya fita wa hubbil qital suna cikin yaki sai su dauke haramcin sai su kai ila safar zuwa wata safar su wai Allah za su yi dabara tunda Allah ya haramta yaki watanni guda hudu ba a yaki to su idan yaki ya same su a cikin muharram ya kama wasu a tsakiyar yaki da ai muharram Allah haramta yaki ciki to mun dauki haramcin mun dora masafar sai mu ta yakin mu yanzu wai Allah za shi wa dabara Allah ya ce wannan aiki da suke ziyarar ƙari ne a kan kafirci sun ƙara ma kafirci ƙarfi kuma me yasa ai wancan hukuncin Allah ne li kufurihim bi hukumin lahi saboda sun kafirta da hukuncin Allah Allah za a canza ma hukunci ya aje hukunci a ɗauka a canza saboda biyan buƙatar ku eh kafirci ne yudillu bihi allazina kafaru wanda kafirai suke halakar da mutane da wannan ƙari nasu yuhillunahu aman wata shekara sai su halatta shi shi wannan ziyara wannan ƙari din wa yuharrimunahu aman wata shekara kuma sai su haramta shi in wata shekara sun halatta muharram wata shekara kuma sai su haramta in yaƙi bai zo ba sai yanzu kan ya zama watan yaƙi ya zama watan haram haramun ne a yaƙi saboda ba su da yaƙi in yaƙi bai same su a ciki ba sai su haramta shi in yaƙi ya same su a ciki wata shekara ya su halatta shi kuma amma ba ta tsallake watanni hudu sai dai su da wasu watanni a maimakon watannin da Allah ya kirga ne wai suna kirga wa'annan watanni hudu liwadu don su dace da wato don su dace da iddata maharaman lahu yawa abin da Allah haramta min al-ashhuri na daga watanni wala yaziduna ala tahrimi arba'atin ba sa karawa akan haramcin hudu wala yanqusuna ba ta ragewa to ubangiji ya ce kamar ranar juma'a ne in ta zo sai a ce tun da yau akwai hidindimu kawai mu mai da ita asabar ai a satin sun yi juma'a ko to rana ce to shi ne haka suke sai a canza wasu watanni amma dai hudu ake baiwa to ai ba waɗanda Allah haramta yakin a ciki ba ne wai dan su dace dai da watan da kirgan watannin da Allah haramta guda hudun shi yasa suke haka amma wala yanzu ma ba sa kulawa ila a ayani ha zuwa ainihin watanni kudin da Allah haramta da haka fayo yanzu ma haraman lau kaga sai su halatta abin da Allah haramta jiya mai yi bayan cewa don wanda ya halatta abin da Allah haramta ya kafurta wanda ya haramta abin da Allah halatta kuma ya kafurta da haka zina da musu amalin lalle an kawata masa mummunan aikinsu fa zannuhu hasana suke zatarsa mai kyau ne wallahu la yahdil qawmal kafirin lalle ubangiji Allah ba shi da mutane kafirai Allah kiyaye wa nazala wannan aya ta gaba ta sauka ne lamma da an lamma da sallallahu alaihi wasallam nasa yayin da ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya kira mutane ila ga zuwa ta tabuka zuwa yakin tabuka shi yakin tabuka wa kanu fi usratin ya zamo lokacin tsanani ga lokacin tsananin wahala akwai karancin abinci ga kuma tsananin zafi lokacin bazara ne Allah ta ji a yakin tabuka wa shiddati harrin ga kuma tsananin zafi a shakka da sai abu yau ya ta kan mutane mutane kuma gaba ɗaya sun sani tsakanin madina da tabuka akwai nisa ga wahala ga karancin abinci ga kuma bazara ga kuma wahala Allah ce a daidai a ce Allah ya sa abin da yake saboda yana so ya baku alkhairi mai yawa kuma ya san hikimar da ya shirya a ciki Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi sa'altum ila al-ard aranitum ma tidunya ila al-akhirah wa ma mata'u tidunya ila al-akhirah illa qalil ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya bula ka imani da Allah malakum ya same ku me ke gare ku ne idza qila lakum duk lokacin da aka ce maku in firu fi sabilillah ku fito a ta yaki saboda daga kalmar Allah ku zabulo ku fito a je a daga kalmar Allah a yaki in shakaltum sai ku yi nauyi sai ku karkata wa mutum karkata an jihar gabarin yaki mai diga mai ta'ib da asali wato itta shakaltum bil masallar ta sun sha wai tilamu hamzatul wasl kuma aka jawo alhamza ta sadarwa ai ittasaqaltum ai tabadatu sai ku yi jinkiri wa miltum ku karkata al jihad ga barin yaki sai ku je ku zauna ila al zuwa kasa wal qu'ud fiya ku je ku nemi zama cikin ta wal islam li tawfiq wannan tambaya da aka yi wai me yasa kuke haka saboda zargi ne wannan kalma zargi ne a raditul min hadhihi dunya yanzu kun yarda da rayuwar duniya ne wannan za ta hada ladin ta min al-akhira fiye da lahira yanzu kun zabi zaman duniya akan ku mutu ku koma ga Allah ku shiga aljanna eh to in kun zabi rayuwar duniya fa ma mata'ul hayatid dunya lalle ra amfanin rayuwar duniya bai zamo ba fi jambi mata'il akhirati idan aka kwatanta shi da amfanin lahira ai ba goma bane na duniya illa qalil sai dai dan kadan hakirin walakantacce ai walakantacce ne walakantacce ne a wannan shi wannan yaki na tabuka wato ya wato wasawata wajuhi laha dalilin fuskantar ma'aiki zuwa wato ainihin tabuka annahu balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya labari ya isan masa annan hirkada shi hirkada sarkin rum ne jama'a halar rumi ya tara mutanen rum wa halar sham ya tara mutanen sham shi sarkin rum hirkal hirkal ya tara mutanen rum ya tara mutanen sham wa annahu qaddamu muqaddimatihim ila al-balqa kuma ya ya taro ya ya kaddamar da komandodin yakin sa zuwa balqa wa kana sallallahu alaihi wasallama ma'aiki mai tsira da aminci Allah ya zamo kalilan ma ya karfi fi ga zata illa warra an abi gaira kadan ne ma'aiki zai fita zuwa ga yaki illa warra anha sai ya juyar da hankalin munafukai bi gaira da waninta wato lokacin kafin a gano sharrinsu in ma'aiki ya ce zai je yaƙi gari kaza sai ya gaya masahabai za mu je ya Allah ce za mu je yaƙi gari kaza ko kaza kaza sai muna kai su rubuta wasiƙa su aika ma waɗancan kafuran munafukan da ake tare da su da su za a yi sallah da su za a yi azumi da su za a yi shawara da su za a yi komi sai su rubuta sai su aika ce to ku kin tsarana kaza za mu zo mu yaƙe ku in an je ba nasara kuma kayan aje sun yi tanar haka munafukai suka yi tayi sai Allah ce to karin a yin tawarra tawarra shine in za a yi gabar sai a ce za a yi yamma kaga sai sun aika ce sai mai nan an ba da su shi ne tawarra to sai a yakin tabu kama aike shi to ba tawarra duk munafukan duniya ku aika tabu ka ku ce za mu je za mu je an ba ta tawarra din ku aika masu yi za mu je ta buka rana kaza ku aika masu ku gani ya ake zai amfani Allahu akbar ma'aiki mai tsira da aminta illa ma kana min gazar tabuka sai dai abin da ya kasance daga yakin tabuka wa zalika wannan libu idil masafati saboda nisan tagen tafiya na tabuka la'anna ala qarbi sham tana can kusan sham ita tabuka kusan siriya take daga madina zuwa tabo akwai nisa baina wa bayan madina ta arba a sharatar marhalatin marhala marhala zango zango goma sha hudu ne za a yi kamun aji ba a marar bil jihadi ma a ke horisun za a je yaki wa ba asa ila makkata wa qaba'il al-arabi ma ya aika zuwa makka lokacin makka sun musulunta da kabilan laraba duk ya aika وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم wannan shine karshen yakin manzon Allah yakin tabuka shine na karshe daga gare kuma aka raya yaki Allahu akbar a wannan yaki wa an faɗa Usman na faqatan azimatan sayyidina Usman Allah kara masa yarda ya ci da dukiya ya kashe kuɗi kashe kuɗi mai yawa fajahaza asharata alafin wato ya shirya dawakai na yaki waɗanda ya saya dubu goma doki doki dubu goma waɗanda ya saya da sirti da abincin da komai ya ce ba ma Usman saboda shi Allah ba shi shi mulumiya ne na lokacin mai kuɗi da sun sabai sai dina Usman laban albarkar ya shirya yaki da wakai Allah ya asharata ala bi dinarin waɗannan dawakai bayan dawakai goma da ya tanada ya shirya masira da da komai da abincinsu kuma sai da ya kashe dinare dubu goma a jikinsu gaira tas'ami'atin ba'irin banda kuma wancan dawakai ne kawai ba gaira tas'ami'atin ba'irin banda kuma dawakai ɗari tara da ya ware da ba wa mai ata farcin dawakai ɗari tara kuwa raƙumma ɗari tara ya sake sayan wasu dawakai ɗari ya cika da wannan ɗari tara su ma suka zama dubu banda waɗannan waɗancan da ba wa'annan da ba sai dina usman ka gani wa ma ya ta'allaqu bi zalika da abin da kuma duk ya su shi na'am na komai din su ya tana da ya ce aje ta raki addinin Allah wa ja Abu Bakar da jami'i mali Allah kara masa yarda Abu Bakar Siddiq gaba daya lulu dukiyar sai zo ta Rasulullah ga shi a tabbata ita gaba daya gaba daya lulu ta arba'atu alafi dirhamin an kirga dirhami dirhami dubu hudu wa ja Umar bin Shimali sai da Umar kuma ya ebo rabin dukiyarsa ya shiga shi ya Rasulullah wa ja Ibn Awdin bi ma'at uqiyatin abdullah abdurrahman bin auf ya dauko ukiya dari ukiya ko ta ukiya ɗaya dirhami arba'in ne a cikin ta sai da ya kirgo duwa ta ukiya ɗari ya kawo waje al'abbas ta ji abbas babban mazan allah wanda ya musulunta a can ranar gumurzu ya zo shi ko bimalin kasirin da dukiya mai yawa sai dina abbas shiga shi a taimaka ma alina allah wa kaza dalhatu haka sai dina dalhatu wa ba'asatin nisa'u mata kuma cikin gidaje suka dinga aikowa da kulli ma ya kadiru na alayya abinda suke da iko a kan su ne kulliyina yan kunna ne sarƙa ne warwaro ne na dinare ta gashi a taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinga aikowa falamma ta jahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas yayin da ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya taga ya shirya ya fita da mutane abinda aka shirya wa mun salatu na alfan mutum dubu talatin kowace lokaci dakarar yaki mutum dubu talatin wakila ta ce arba'una alfan kai mutane mayaka dubu arba'in ne wakila an ce saba'una alfan mutum dubu saba'in ne amma saboda karancin wato ainihin wadatar mutanen ne da yawa amma akwai karanci a hawa duk da wannan hikima sai da usman ne mutum dubu goma mutum dubu talatin kaga ai ba zai shi wa kayanatar koyar da wakai sun zamo a sharatu ala da falasin doki dubu goma wani sai da na wasu mana yin bayan wa kallama ala madinata muhammad ibn masalama al ansari akwai wani sahabi muhammad ibn masalama al ansari shi mutanen madina ne ma'aiki ya ce to kai ka zauna ba za a kwashe madina duk ba za su kai ba a bar kowa ba ce babu sarki ba halima ba liman ba kowa an naɗa ka kai ne haliman madina ka zauna Allah ya ce an naɗa ka ka zauna ka kula da madina aka naɗa shi Allah ba malabarka wakila aka ce a'a ba shi ba ne an nada Ali ibn Abi Talib sayyidina Abi Talib sayyidina Ali ibn Abi Talib shi aka nada a garin Madina wa takallafa Abdullah ibn Ubayy shugaban munafukai kuma ya buye ki zuwa yaki dan Ubayy ya buye ki zuwa yaki wa man kana ma'ahu min almunafiqina da wanda suke tare da su daga munafikai suka buye suka ki zuwa yaki wa ba'da an karaja bihim ila saniyatul wada'i bayan ya fi bayan manzo Allah ya fita da su ila saniyatul wada'i wuri ne mutawajjiha ila tabuka ya fita ta tabuka ma'aiki ya fita wajen fita ya fita tabuka a kokidar uliya ulawiyatu warra warra ya sai ma'aiki ya ce to a daga tutoci a kulla a rike cin daga na har tabuka tutoci ana rike da suna tutan kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah ke tutocin maza ala iska na daukar da kafirai sun hango ya rasulullah ta yana zuwa ko ku tuba ko kuma a kwararar ta jini lafa kamar kagani fadama da wara azami ma'aiki ya dauki babbar tuta ya miƙa ta ila abi bakar suje bakar suje ku shi aka ba babbar tuta wara ya turu zama babbar tuta kuma ita ma ta biyu aka ba da ita lissu bai ga imamu na zubairu wara ya turu ausi ita kuma tuta ta awasawa aka ba da tare a fi jimini hadirin shugabansu shi ma aka ce ka rike wannan tuta warwayatul kazaraji ita kuma tuta ta kazarjawa aka ba da lila habbabil manzari shi aka ba wannan tuta shi kuma wada ba da yin kulli badal min al ansari ma shi ya mika ga kowane dangi daga cikin mutanen Madina wa mika ba ilal arabi da kabilun laraba ko da aka ba liwa'an wa rayatan da babbar tuta da karama aka ba su gaba daya aka tafi kuma gashi an tafi wannan ma na zalu ta buka an je ta buka lokacin da aka je aka sauka ta buka wajadu aina ha kalilatar mai sai aka samu ga jama'a mutane dubu talatin ruwan kuma ruwan ta buka kaɗan ne ba zai ishi jama'a ba ruwa na ta buka kaɗan ne ba zai yi jama'a ba to ai muna tare da mai ruwan sallallahu alaihi wasallama aka ce rasulullah ruwa ya yi kaɗan ba ruwa a tabo gaishe abu ne mai sauki baga ta raba rasulullah sallallahu alaihi wasallam garbata min maya mayaki ya ebi kamfata ɗaya na tabi ɗaya ya fata famar mara biya bahu sallallahu alaihi wasallam mayaki ya gurgura bakin da wannan ruwa sun mabata kahu biya sannan ya zuba ruwan cikin kogin kafin a jima malam kogi ko ina ruwa fara ainiwa idan ruwa ya dinga bakuga ko ina a tamta da asai da ta cika sai da kogi ya cika ko ina ma'aiki ya ebi tafinsa daya ya zuba a bakinsa mai daraja madaukaki ya burkura zuba cikin korama korama ko ya tabbarke ko ina ruwa ma an sha ruwa wartau suka koshi kumsu wa ku yalwuta da wakansu wa rikabuhum da rakun masu waka mai tabuka bil a ashara lailatin ma'aiki ya zauna a tabuka kwana goma sha wani abu in an ce bil a da ashara goma da yan kai abinda bai kai ashirin ba dai daga sha ɗaya zuwa sha tara shine bil a ashara ta wakila ashirin da lailata wani kauli ya ce ya kwana a tabuka kwana ashirin ya yi ba a ta'u ya hunatu yunatu sai ya zo masa bidan min tatiya shine yunatu wata laha'i yohanatu almuhammadatu wanda ba da walul mashaddada ai yohannatu yohannatu sun mata'u ta'anis shi wannan bin rubaita bidan min ra'i fa hamzatun sakinatun muwahhida sahibu aylata shine sarkin aylata sarkin aylata wanda suka yi sun kifi aka mai da su birane shine aylata mutanen ailar sarkin garin sai zo manzo Allah ya same shi a wannan wurin wa hadalahu ya zo ya ka kyauta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi bagalatan baida'a wato alfadaran nan ta manzo Allah wanda yake hawa fara ai shi Yohanna shi ya kawo kyauta ya ba manzo Allah aka samu nabiyyu rida'an ma'aiki mai tsira da amincin Allah ya ce a ɗauki mayafinsa aka ɗauko mayafin manzon Allah aka lulluɓa mashi kaga imani ya zo ke wasalahu ma'aiki ya tsiro da shi a layi ɗan jizyati a kan ya rinka ba da jizya ya rinka ba da jizya ba da aral alaihi islama fala muslim bayan ma'aiki ya bujiro masa da musulunci a lokacin bai karu musulunci ba wa kataba lahu wa li ahli ailata kitaban ya rubuta wasiƙa ga shi wannan sarkin ailata da mutanen ailata ya rubuta masa wasiƙa ta rakahu indahum ya ban masa wannan littafin da ya amalu bi don su yayi da shi wa kadin tashara ashabu sallallahu alaihi wasallama ma'aiki mai tsira da aminci Allah sai ya shawarci sahabbansa fi mujawaz tabuka za a tsallake tabuka ne a shiga cikin garuruwan kaburan ba sharu alai sai suka shawara ga masu kai shawara ga manzo Allah suka yi nuni ya dai mujawaz ta kada a tsallaka a tsaya daga nan to da masu lo akai fan sarafa huwa muslimuna ma'aiki mai tsira da aminci Allah sai ya shi da musulmi aka dawo ilal madina zuwa madina dama ga yakin tabuka ba a yaki wasu luwa a kai sai aka yi sulu wannan ma da na minal madina lokacin da ya kusanto madina talakawar mutakallafuna wanda suka ki zuwa yaki sai suka zo kuma suka fuskanci manzon Allah fakali ashabi ya ce ga sabansa la tukallimu rajulun minhu kar ku yi magana da kowa kun yale sun ki zuwa yaƙi sun buya sun ji an yi sulhu an dawo lafiya da dukiya kuma suka tare manzo Allah al'ada manzo Allah ya zo baya shiga gari sai tsaya bakin gari tukuna sai an huda sannan a shiga suka dinga zuwa kuma suna kawo uzura wanda maki ba zai karba ba ya ce la tu kallamu rajulun minhu kar kuwa kowa magana cikin su wala tu jalisu kar ku zauna da su suna zuwa sai a watsa sai a koma gefe aka yi masu kula ba a magana da su ba a zama da su hatta azana lakum kar ku yadda ku yi magana da su ko ku zauna da su sai in na muku izini ji manzo Allah fasar rajulu mutum ya zamo ya rulu an abi wa akihi in babanka ya ki zuwa yaƙi ma in ya zo ce kun dawo ya ga haka da in ya zo ya samu baba an dawo da ya ji da kansu amma ki ya hana kowa maka kace kan kuma masu maka aka bar su Allahu akbar to haka aka yi dai sai da aka lokaci yayi sannan ma ake shiga cikin gari a saboda wa kanu fi usratin cewa ya zamo cikin lokacin tsanani ai ka hadin waziki aishin akwai fari akwai kuma kwancin abinci hatta annar rajulaini har mutum biyu saboda wahala abinci a wannan yakin tabuka laita mai ana ala tamratul wahida Allahu akbar har mutum biyu dabino da suke raba suna ci saboda yunwa da wahala duk dabino daya mutum biyu dabino daya mutum da haka kuma aka je yaki sahabbai ma da irin gumurzu da suka yi Allah saka masu da alkhairi sahabbai Allah ba ma da barkar Allah saka masu da alkhairi dabino ɗaya mutum biyu dabino ɗaya mutum biyu haka haka tafi haka aka dawo saboda wahala Allahu akbar Allah ba mu da barkar annabi rahmat hatta gano sharbuna al-farsa ya kasance ma za a yanka saniya a tatsa wannan kashin na cikin turbin a tace shi ake ba mutane kofi kofi suna sha saboda wahala ki shura kafin a je gurin wancan ruwa a tafiya an sha wahala ka gani musulunci yanzu an mun same shi a arha arha muka same shi Allah ya ce illa tanfiru illa tanfiru yuhazirkum wa da'a daliman wa yastawadil qawman ghayrakum wa la taruru shay'a wa qala kulli shay'in qadir ya ce illa tanfiru in ku kubuta wajen yaki ma annabi sallallahu alaihi wasallama abokan zuwa yaki kun gaba shi kadai yu azurkum azaban alima to sai da faɗa ba da wannan kuma sannan kowa ya damara ya mutu wallahi in muku mutu tare da manzon Allah a yakin tabukan nan ba yu azurkum Allah zai azautar da ku azaban alima azaba mai tsananin walim mai ciwo kuma sannan in kun kibuta wayan tabdil qauman gairakum zai canza wasu mutane wanda ba ku ba ya tabihim badalakum ya zo da su maimakon ku kuma ya halakar da ku wala ta dubu sannan ba za ku cutar da Allah ko annabin sa ba ba za ku cutar da shi sha'an da komai ba dan kun bar taimakon Allah mun cuci kan fa inna la nasir dini Allah shi zai taimaki addinin sa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wa minhu yana daga iko Allah nasir dini wa nabiyyi taimakon addinin sa da annabin sa illa tansuru إلا تنصروا فقد نصره الله إذ خرج ونجوا الذين قبلوا ثاني اثنين إذ هما في الجار إذ يقول لسائبه لا تابت الماء ومعنا وأما الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلية وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم illa tansuru in muka taimake ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ko ki taimakon sa ay faqad la tarahu Allah Allah ya taimake shi in ko ki taimakon sa Allah ay ya taimake shi kun manta idza akhrajahu alladhina kafaru min makkata lokacin da kafirai suka fitar da ma- da manzon Allah daga makka suka takura shi ila al-kuru zuwa fita lamma aradu qatalahu yana suka rufin kashe shi aw habasa ko su daure shi aw na bai ko kuma su kore shi bidarin nadawa duk ba ai wannan ba sun fita daga ma- daga makka saniyas naini na biyun biyu na ɗayan biyu shi da abubakar siddiq Allah ya ba da shaida ga abubakar siddiq ma'aiki ya fita sane isnaini shi ne na biyun biyu su biyu shi ne na biyu abubakar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ai ahadu isnaini manzo Allah shi ne ɗayan na biyun wane ne na biyu wal akaru abubakar ba wanda ya fassara wannan ayat da wani ba Abubakar Siddiq ba duk duniya Abubakar Siddiq shi din ne ka gani ai da sharafullah Allah ya taimaki manzo Allah fi misal tilkal halat a cikin irin wannan hali ma Allah ya taimake shi fala ka zuru fi gaira kuma dan haka Allah ba zai walakantar da shi ya tozartar da shi a wani hali ba wanda an taimake shi a halin korama balle halin tafiya yaki irin ma lokacin da su biyu nan filgari suna cikin kogo sakalin fi jabali saurin a cikin jabali saurin kogo da wani sa ya zaura ga tarihi shine jabali saurin nan suka shiga wannan kogo lokacin da suka shiga abu ya tsananta mai a abubakar sadiq yake cewa to su kaburin nan sun zo sun biyo sawu sun zo bakin dutse da kuma manzon Allah suna ganin shi amma Allah makantar da su abubakar su shuka yake tada ɗaya daga cikinsu ya sunku ya kansa ga kowa kogo da ya gamu suna ganin ma yake ce ba sa ganin mu ba sa gani da kyale su ba sa ganin mu suka duba suka duba sun biyo sawu sawu ya ƙare aka ce yana su aka ce ba za ka ce a je a ɗauko wato boka akwai mutan ɗau bokansa aka ce a ɗauko shi shi dama an ce duk jikinsa tsoka ne kusan baka shi a kwando ake ɗaukar shi dan isa a kwando ake ɗaukar shi gani da ya zo shi ko bai taɓa karya ga bokan ne ba da ya zo ba ya sa ga shi nan ga abokan nan ga manzon Allah nan ce ba su wani waɗannan suka ce ka ce ba karya yau ka yi karya ba kai ba ka da hankali nan da aka yanka shi yaki ya ce shi kawai mu za ka zo kawai karya ina ina kuke a nan aka yanka shi ya yi ƙarya kawai ka gani shi ne Allah ce lokacin izu ya kulu sahibihi lokacin da manzon Allah ke sa ga abokinsa abubakar manzon Allah Allah a mashi abubakar sahibihi izu ya kulu sahibihi abubakar kai kan baka da hankali abubakar siddiqu izu ya kulu sahibihi lokacin da manzo Allah ke ta ga abokin tafiyarsa Abi Bakar wa kad qala lahu lamma ra'a kalam mushrikina yayin da yaga kawawan mushrikai Abu Bakar yake cewa law nazar adum ta ta kadamai ila absarana inda ɗaya daga cikin zai duba karkashin kawawansa da ya gamu ma yake cewa la ta hazu kar kai bakin ciki kar kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu abubakar karka ji komai allah na tare da ba an lallawa sake na tabo alai sai allah saukar da natsuwarsa akan abubakar sadiku sai dai na je tsoro kuma ya amince allahu akbar wa ayyadahu kuma allah ya taimaki manzo allah ya karawa shi bi shinudin da wata runduna lam tarawa wanda ku ba ku ganin da rundunar mala'iku ce allahu akbar allah ya haka ne wa ja'ala kalimatal ladina kafaru Allah ya sanya kalmar kafirai shine da awan shirkarsu a subula makaskanciya almagaluba ta ainihin jayi kalmar kafirai ainihin jaye ta wa kalimatun lahi ita ko kalmar Allah kalimatun shahada ta ce kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan kalma ke da kuriya ita ce madaukakiya a zahiratu mai rinjaya a duniya wallahu azizun bi mulki Allah magwani na cikin mulkin sa hakimun fi sunni kuma Allah wani ne a cikin aikin sa in fi huke ba ba in fi huke ba ba wani gano wajahidu bi amali huwa amru in fi huke ba ba wani gano wajahidu bi amali huwa amru bi sabilillah ذلكم خير لكم خير لكم إن كنتم تعلمون Ubangiji ce in turu ku fita yaƙi, kifafan kuna da sauƙi ne, kuna da shaɗi ne, wasu kalan ko kuna da nauyin zuciya ba kwa ko kuna so ko ba kwa so Allah shi ku fita kifafan nishaɗan kuna cikin murnar tafiya wa gaira nishaɗin ko da ko ba kwa cikin murnar tafiya ku fita da yaƙi da Allah wakila ce a ƙauya'a kuna da ƙarfi ne a yaro a fa'a ko kuma ba ku da ƙarfi ku fita dai wajen yaƙin au a ganiya au fukara'a ko kuna talaka ko kuna mawadata ku fita wajahidu bi amwalikum ku je ku yaƙi da dukiyoyinku wa amfusa kuma da kuma kawuna ku fi sabilla saboda Allah zalikum wannan yaƙi in kuka je khairul lakum shefi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun in dai kuna da ilimi kun gane annahu khairul lakum shefi alkhairi gare ku fala tasaqalu kar ku nauyin jiki wa nazara fil munafiqina allazina takallafu ita wannan ayar za mu karanta ta ta sauka ne game da munafukan da suka ci zuwa yaki Allah ya ce wannan lauka na araran qariba wa sabaran qatilan la tabawum walakin bawda alayhim ishaqa wa bayalihum billahi law yadarana lakarajna ma'akum yulquna anfusahum wala munafukai da suka ki zuwa yaƙi Allah ce to ai su lauka na ma da autom ilaini inda abin da kake za su na aje yaƙi inda ya zamo aradan a wani amfani ne mata amfin duniya amfanin duniya da za a je a yi kariban kusa ta halar ma'akali mai sauƙin riko wa safaran inda kuma tafiyar da za a je yaƙi ƙasidan matsakaiciya ce wasu nan matsakaiciya tattaba hukada sun bi ka don kwaɗayin gari ma dama su abin duniya suka damu da shi lalabar lil ganima da sun bi ka dan neman ganima amma an ce su je ta buka sun ki walakin sai dai ba'u da alaihi mushriqa fagen tafiya ya yi masu nisa ba za su iya zuwa wurin neman aljanna ba ba ta kallafu su kai zaman su sannan wasu haribu da billahi za su rinka rantsuwa da Allah idza raja'atum ilayhi in kuka dawo za su dinga rantsuwa da Allah launin sana'ana launin sana'ana na kuruja inda mun samu daman fita da karaji nama a kun wallahi da mun da mun samu daman fita ba dama su makaryata ne masu rantsuwa Allah ce wannan rantsuwa daga da munafikan suke ta ƙarya jihu da kuna an fusa suna halakar da kawunan bil halifin kalbi da rantsuwa ta ƙarya wallahu ya lamai nau la kazibun lalle Allah ya sani su munafikai makaryata ne fi kaulin zalika a cikin wannan magana ta su وقال صلى الله عليه وسلم أذن لجماعة في التكلف ما يكيب الفيرا da aminci Allah ya yi izini ga wasu mutane wajen dakatawa ga barin yayi bi tahadin minhu da kokarin manzon Allah ya tausaya masu yace sun zo sun ce ya rasula za a je yakin nan amma ba mu da halin zuwa ya duba ce to shikenan ne ku je ku zauna ya tausaya masa mai yiwa suna da uzuri to fa nazala ataban lahu sai Allah ya saukar da wannan aya kaman zargi amma wa qaddamal afwa tadminan li qalbi sai Allah ya saukar da afwa saboda nutsar da zuciyar manzon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake tsoron Allah tsoron Allah ya tsananta da Allah ya sami ya sa kai masa izini an ce zuciyar manzon Allah za ta fashe saboda tsoron Allah amma Allah ya san tsoron da ma'aiki yake masa sai ya gabatar da abuwa ya Allah ya ce a fallafa
الذين سلكوا نعلم الكافرين
to kaga ma'aiki ya masa ilimi ta hanyar ijtihadin su ko waɗannan mutane ba waɗanda ake so a wa izinin ba ne sai Allah ya ce a fallahu an ka ya rasulullah Allah ya yafe maka ya gafarta maka me yasa kai masa izini la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya yafe maka me yasa kai masa izini ku duba yadda Allah ke talattufi ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda an ce da Allah ya ce mi yasa kai masa izini tsoro zai kama aiki ya ce zuciya za ta yi fashe ba saboda alaƙa tsoron Allah amma sai Allah ya gabatar da afalla ba an kai rasu Allah ya yabe maka ya yabe maka sai ma'azin talahu mi yasa kai masa izini dan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ai da ka basfa ta ya tabayyana laka lalina sadaku har sai ka gane masu gaskiya sun bayyana wata alamar kazibi ka gane makaryata ba gaskiya ne da su ba munafukai ne na'am لا ينفع منهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ولا عليهم بالمتقين ai mu wahalar yaƙi in za a je ka kula la ya sadu luka lazuna yumin na bilayi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da ranar alƙiyama su ba sa neman izini gare ka akan su zauna gaban yaƙi manyan sabai masu imani ba sa neman izinin su zauna ko ba su da komi ko ba lafiya tafiya za su wanda ga biya zana ce a bashi izini baya da dama kaza kaza akwai akwai kazata a zuciyarsa amma masu imani ba sa neman izini fi takallufi wajen su zauna an ado jami'i bi amwalihim su bar yaƙi da dukiyarsu da da kawunansu ba za su iya bari ba wallahu alimun bil muttaqin Allah kuma shine masanin majin tsoron Allah Allah ya san wannan su ba sa neman izini wanda duka ga yana neman izini munafiki ne kur inna ma sazu lakal ladina gashina إلا وينفع منك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر والدار قلوبهم وهم في آمهم يتأتلون inna ma yasta'adu laka fi takallufi lalle wa'annan masu neman izini a wajen su zauna su ki zuwa yaƙi allazina la yu'minu billahi wal yawmil akhir su ne wanda basu imani da Allah da ran lahira ba su ne masu neman izini kuma warta bar kulubun zukatan su shakka ta yi kwankwanto fi dina cikin addini ba su yi imani ba munafukai fa hum yataraddaduna fi raibihim kuma suna demuwa suna kai kawo a cikin demuwa a cikin kwankwantan ba su yadda da Allah ba ba su yadda da manzon Allah ba ba su yadda da alqur'ani ba hukuncin Allah ba su yadda ba su ne za su yi zace a ba mu izini kaza kaza inna buyuta na aura ai dakunan muhimmanci ma ba kowa dukiyar mu kaza kaza sai ku je ku zauna in ku je ku zauna ku tsara dukiyar ku bar Allah kullum ka ji Allah mai izini munafukai ne ba su je ba to Allah kare mu da sharri amma mu'minai ba sa neman izinin wai su zauna a ina waɗanda suke zagawa ma ka san in za a je yakin mutum zai je a rubuta shi amma ma'aiki yakan tausama masu aure da masu gini mutum da ya zan ya yi aure da ba ake ce a kai zaman ka ba komai an yabe ba wanda kuma yake cikin gini ya fara gini sai ake ce shi ma ya zama da marasa lafiya to katada saboda tsananin son yaƙi shi an gole katada ya yi aure ya je ciyar rasulullah a rubuta ne ma ke ta ba kai aure wasu na aure ce amma a rubuta ne ma ke ta ka je ka huta da amarya ba rubutu ya zaga ya shiga tawaga ya ya ka tafi da shi shi ba zai iya zama ba Allah ta fi shi ya zama shi wallahi ba zai iya ba ba a rubuta shi ba to ka san shi kuwa manzo Allah ya kasa a mashi ko abin da yake so ne ko ba daɗi za ka ji abin da yake so ya ce ka bari kawai ka bari to shi yana ganin ai ka ne ai gwaninta ya zaga ya shiga toga aka tafi da shi da aka dago yaƙi saran farko sai aka sara ido sai da ya tsalle ido ya faɗo nan ka kunci abu ya lalace ga ango da shi ne ma'aiki ya zo ma'aiki da ido a hannu ya ce ya rasulallah ka ga dai abin da ya kiyarta kai kan waye ba na kai ta ina ka zagayo kai ya rasulallah ai ba zan iya hankuri ka zo ya kiyana ai ka ga abin da nake mu da ya ce ya rasulallah to yanzu ya za ce yanzu in na koma gida da idan nan za ta ki ido a hannu ba ce ya ce to matso ido da take doki idan nashi sai ya mai masa a cikin kwaran idan ya addu'a ya shafawa ya fi na dagai da ta ciwo ce ba a je a yaki a tada ya ce wallahi har na mijin daɗin tafiye da wannan wanda ba a tsara ba ina fatan ina ma ita ma a sake tsara biyar in dawo wajen likitan likitoci sallallahu alaihi wasallama a tada Allah ba mu albarkar to kaga guraje masu gudu an hana su kuma su shiga saboda san Allah da manzon Allah duk wadancan buya suke ma buya suke lalatattu Allah ba mana barka katada to yana nan aka dawo da shi ga ya yaƙi ga ido samu ga amarya lafiya kalau ga kuma ganima ga kuma aljanna ga kuma sabon ido Allah ya taimake mu ras alhamdulillah akwai?
na ne akwai na na mai tambaya na farko ce assalamu alaikum gado shi mahaifin yaro kuma ya balaga sai ya nemi gadon sa a gurin mahaifinsa har ma ta kawo da in ya matsa zai ce in kana magana gadon nan zan tsine maka ka bari kawai to shi da yake cewa wai zai matsa ya karba ne ko kuma zai bar masa ka karbi meye ne me za ka karba kana da wani abu ne kai ɗin ba ka da komai an tawa maluka da abika kuma marayu da ake cewa cin dukiyar maraya wanda ya rasa uba shi ne maraya ba layin uba ba ba maraya ba ne wannan ɗin ba maraya ba ne uba ya ci dukiyar ɗansa kawai babu kuma haƙi a kansa da karka matsa alil azini maka a banza ka nemi addu'a ka ce baba ya mana addu'a Allah ba mu wata ka bar wannan magana kawai uwa ta fi hatsari a kan uba idan uba ya mutu ya bar ɗansa jinjiri ko yaro karami aka rabu dukiya aka baiwa uwa in ta cinye kafin ya balaga ta ci wuta tun da malaya ne na shi ne malaya da ita uwar da wani cin dukiya haramun ne ko da tana ganin ɗanta ne haramun amma in ya balaga in ta ɓace duka ita ma magana ta zauna da zai balaga an ban masa miliyan ta ce wannan miliyan naka na karfe ki to baba ai mana addu'a Allah saka da alkhairi ai mana addu'a Allah ya Allah lilika mana in dai ya balaga dan ta karfe ta ce ba wani abu amma in ta ci kafin ya balaga ita ma ta ci wuta haka iyaye mata su rinka taka tsantsan da dukiyoyin 'ya'yansu malayu da aka bar musu amma yaro malaya namiji uwa ta mutu to ba malaya ba maraici ta bangaren mahaifi ba ta bangaren uwa da haka wannan yaro shi ba malaya ba ne ba kuma dukiyar malaya ubansa ya ci ba dukiyar ɗansa ya ci ba dukiyar malaya ba yana malaya yake ga uban shi sauran ci wani malaya da me ke kawai gaje kawo baban ka noma ba wani zai na ta mijinta kuma Allah azurta ta da yaya sun kai biyar sai kasance shi uban bai sa su layin karatu a addini ba ya fi karkata a bangaren karatu na boko kuma ba su san komi layin addini ba bayan ta nuna masa a sa su makaranta ta qur'ani sai ran shi ya baci shi ko musulmai ne su shi musulmi ne ta musulma ku take neman shawara me ya kamata a ba ta shawara haka to haƙi dai haƙƙinsa ne ba haƙƙinta ba ita iyaka ta gaya masa ta nuna masa in yaƙi ta bashi rana alƙiyama Allah ba zai kama ta ba amma ta gaya masa yaran nan ka sa su makaranta ta ilimi na alƙur'ani ka sa su makaranta iya abin da za ta gaya masa kenan in akwai kuma hikimar da za ta yi su yi karatun ta wani hanya su mata suna da hikimomi ai. Eh, ai ana tura ya can wani gari ya yi firamare to wani gari haya kwai malamai kuma ku rinka haɗawa kuna karatun ƙur'ani eh in dai suna jin magana to za su yi ai su nemi addini su nemi sanin addinin su don bayan ya mutum ya ta karatun duniya bai san addini ba ranar alkiyama Allah zai tambaye ka lamarin lahira ka da duniya in ba ka da ilimi kuma ka yi hasara ta haka mutum ya nemi ilimin addini yadda zai san addininsa tsarki da ibada da yadda zai bauta ma Allah kuma da haka kuskure ne a shi wannan mahaifi ya yi tsaya tsaya tsayin daka ya dora 'ya'yansa akan karatun qur'ani da ilimi don su kubuta don shi ba kubuta ranar alkiyama domin ranar alkiyama za a tsaye da mahaifi da 'ya'yansa ka koya masu addini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku kiwo aka ba ku 'ya'yan kuma dukkan ku ranar alkiyama Allah zai tambaye ku kiwon da ya ba ku ma'aiki mai tsira da mace Allah ya karatar da mu yadda za mu yi da yayan addibu a wala da kuma ala salata kisalin ku addaba yayan ku akan ɗabi'u guda uku ya ce na farko dai hubbi na biyu ku sallallahu alaihi wasallam ku dora yayan ku akan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hubbi ahli baiti ku nuna ma yayan ku san mutanen gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qira'atul qur'an da karatun qur'an faqat waɗannan guda uku ma ake yi magana san manzon Allah da san ahlul baiti da kuma karatun Qur'ani fa inna malakal Qur'ani fi zillallahi yawma la zilla illa zillu mahar da ta Qur'ani ranar alkiyama suna cikin innuwar al'arshin Allah ranar da ba wata innuwa sai wannan innuwa kai ma uba kuma za a saka a cikin wannan innuwa ka karanta da su duniya kurum mu samu lahira ba da kai da su kun yi hasara domin duniya karewa za ta yi eh karewa za ta yi ma inda kun yanfado ma inda Allah ya baka a wanda kuka mallaka na duniya zai kare a wanda yake wajen Allah ba ya kare saka tunda dai kai musulmi ne ya kamata ka karyo ka natsu har yanzu baka makara ba ka sa ya ka makaranta suna wannan suna wannan Allah taimake mu
na mai tambaya Ina da mata guda biyu ɗaya tana kyautata masa ɗaya kuma tana munana masa idan ta yi kyauta ita kuma mai kyautata masa sai ya kyautata mata amma duk da haka ita wacce wani mai muna ya ba ta kaɗan kuma yana mata haka ko za ta gane ta dawo ita ma ta gyara a bata mai yawa hakan wai ya yi laifi ko ko a bai laifi ba ai layin kyauta da kyauta babu laifi a ciki bangaren haƙƙi na wajibi bangaren abinci bangaren sutura bangaren jinya bangaren komai na haƙƙi shine dole ne ka daidaita su amma kyautatawa har da za mu laifa mai kyautata mai kyauta maka ai ma'azu kana hali haka yi wani wani mai waƙe mai da tabbatanci mai kyauta ma ka kyauta mata yahi mai kyauta ba ka kyauta mata yayi ai kun bai sakwatance a irin wannan gaba ɗin sai da ya bayani shi ma azu kana hali kyautatawa ita ma a kyautata mata wacce a ba ta kaɗan me yasa ba shi kyautatawa ba na jin daɗin muhalala da ke wanda da kin kyauta ke ma irin wannan shi zan baki amma layin sutura yadda aka yi wannan haka ake mata layin abinci a ba su daidai layin kwana a ba su daidai layin komi da haƙi a ba ta amma kyautatawa ai ba wajibi ba ce kyautatawa ne ita ko bata kyautata ba da haka ba za a kyautata mata ba amma haƙƙin ta kawai ne a ba ta dan wani ihsani duka tana gani ta da dawo ta tuwa tana da hankali in ko dabba ce ta zarce da hankali ba ta da hankali na'am tambaya na ƙarshe yana